أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدرك فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باي هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar litinin a yau sha biyar ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya zo daidai da 25 ga watan uku meladiya 2024 gabanin mu fara tafsiri akwai tambayoyin da za mu amsa wannan yana ta yana kusan neman addu'a ne ce yana da yarwa da take fama da shekaru tsawon shekaru kusan sha biyar ana ta fama sun ki rabuwa da ita dan Allah ba na taya mu da addu'a Allah ya rahanta da su muna roƙon Allah madaukakin sarki da sunayen shi mafiya kyau da su abin shi madaukaka Allah ya yi mata su ya ba ta lafiya da dukkan sauran musulmi gaba daya sai ce kuma a ba su shawara amma kuma duk wani kokari amma wallahi duk wani kokari ana yin sun ki rabuwa da ita shawarar da zan ba ku shi ne kurin wannan maganar da ka cike da ita bai kamata a dinga yin ta ba ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana amsa wa bawa addu'a matukar bai yi gaggawa ba menene gaggawa shine mutum ya ce manzo Allah ya ce mutum ya ce nayi addu'a nayi addu'a ba amsa wannan shine gaggawa da haka ku ci gaba da roƙa mata Allah da yin magani Allah yana da hikima cikin ayyukansa ila da ya batta a wannan yanayi alkhairi ne mai yawa a tare da ita ɗaukaka ce a lahira kankarar zunubi ce a nan duniya da haka ku za ku ga a kamar ba amsa addoyin ba amma Allah ya amsa ta wata siga ta wani yanayi da ku ku gane ba ko ku fahimta ba da haka shi mumini idan yana neman abu wajen Allah madaukakin sarki baya gazawa ba kuma ya cewa nayi tayi nayi tayi zai tayi ne domin Allah yana da hikima cikin lamuransa in Allah ya ga dama sai ba ta lafiya in kuwa Allah bai so ba sai ya banta cikin wannan jarraba kuma ta zama mata alkhairi a gare ta duniya da lahira da haka addu'a za a ci gaba da yi da yin abin da bai saba shari'a ba kada hakan ya sa ku kauce a shari'a ku je ku yi abin da kuma yake saban Allah sai wannan yana tambayar jami'ai gaskiyar cewa zato zunubi ne ko da ya kasance gaskiya ya kawo abin da ake faɗa a zannu zambun walauka na haƙƙun haka ya rubuta amma kamata ya larabcin walauka na haƙƙan ya ce saboda mafi yawan malamai suna cewa mu kyautata wa Allah zato to zato dai ba duka yake zunubi ba kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu tanibu kaseeran min adh-dhanni sai Allah ce mai inna ba a zanni sashen zaton zunubi ne kenan ba duka ba wanne ne yake zunubi shi ne kai wa mutum mummunan zato babu dalili ba wata hujja ba wata alama haka kurin kai mai mummunan zato to wannan zunubi ne kuma abu ne mara kyau amma zaton da yake na a bisa wasu dalilai da alamu masu ƙarfi to wannan ana mutum rangwame Allah baya sa mutum da shi shi yasa shari'a ta hana mutum ya tsaya gurin da za a mai mummunan zato duk inda zai jawo a yi ma mummunan zato to kai kuma kar ka tsaya a gurin domin idan aka yi ma mummunan zaton to zai zama babu laifi kai ka jawo misali a ce nan gida ne na matan banza kowa ya san gidan matan banza ne kowa ya san duk kuma wanda a gani yana shiga ya kai kawo a gurin da mace da namijin mutanen banza ne to sai mutum ya je ya dinga zama a kofar gida ko a ganshi ya shiga gidan ya fito gobe ya shiga ya fito jibi ya shiga ya fito kaga duk wanda ya yi zaton cewa mutumin banza ne shi ya jawo domin shi ya je je bakan shi mahallin tuhuma to ba a san mutum musulmi ya sanya kanshi mahallin tuhuma in aka yi mai irin wannan zaton na abin da aka ga alamu a tare da shi to wannan baya zama laifi baya zama laifi shi ne duk bayanan da malamai suka yi amma zaton da yake babu wata alama haka kurin da ganin mutum ka ce ina ganin shi kurin ina zaton barawo ne haka kurin a ga wannan babu wani dalili to wannan bai wannan ya saba shari'a shari'a ta hana kyautatawa Allah zato kuma shine mutum yana ibada yana kiyaye dokokin Allah kuma yana sa ran samun rahma a wajen Allah madaukakin sarki idan addu'a yi to yana yin da yakinin Allah zai amsa ba idan wani abu ne yana da yakinin zai samu kyakkyawan sakamako a wajen Allah amma da sharadin ya zama yana aiki ya bi sababi duk wanda zai tsaya yana zaton shi dan aljanna ne amma baya aikin aljanna to wannan ya zama rubi ya zama guru mutum baya sallah ko in ya ga dama yi in ya ga dama ya bari ko kuma a'a azumi ya zo yau yayi gobe ki kuma da an yi magana ya ce ai ai mu a lahira ma mu a gaba muke ai muna tare da annabi ai kaza da kaza to kaga wannan gurur ne shedan ne yake rudan shi sai mutum yayi aiki sannan kuma zai kwalla farai sannan zai yi rajaji amma an bai aiki ba kuma yanzu yana rajaji yana fata to wannan ya zama da yana cewa wannan gurur ne na shedan amma da mutum ya daina irin wannan abin da ka kawo na azzannu zambun walau kana haƙƙan wannan gaskiya ban san shi a matsayin hadisi ba abinda ya zo a hadisi a annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ku ku nisanci zato fa inna zanna akzabul hadis zato mafi yawanci zance ne na ƙarya wanda akwai shi hadisi amma da wannan siga din gaskiya ban san shi wallahu ala sai yake cewa me hukuncin cewa idan wani masallaci suka yi salatu yayin da ake sahur ko goda baki sai ka ji mutum ya ce ai ba masallacin da nake bi sallah bane amma kuma idan suka kira masallacin da ba shi ke sallah ba suka kira wa sallan magriba sai ya rayu kowa guda baki wai daga tabbayar ta ka kai maka mai ci akwai son rai a cikin lamari in ba haka ba ya kamata hukuncin ya zama daya yadda bai daina saura a can ba to haka kada ya buɗe baki an kira wa sallan da sahur da buɗe baki duka suna da ta'alluki ne da abubuwan da shari'a ta allaka su da shi na lokaci kiran sallah da ake cewa yawanci muna dogara da shi ne dan ana yin shi ne lokaci ya shiga shi buɗe baki ana yi idan rana ta faɗi aka daina ganin kwakwan rana din ya bace ba wani abu ne ya kare shi gaba ɗaya ba a ganin shi buɗe baki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza adbara al-layl min hawla وإذا أدبر النهار من هاهنا وأقبل الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم إذا دليته تنام kuma yini ya juya baya ya wuce sali ya zaga kamar duhun dare na fara tahowa ta gabas ta inda rana take hudowa domin tana yin yammatu kuma inda take bari duhun dare yana tahowa kisa kasashen da suke gabas da mu suna riga mu shan ruwa mu kuma muna riga waɗanda muke nan wanda kuma suke yamma da muna riga suka ruwa lokacin nan da za mu sha ruwa a lokacin kamar a ƙasar saudiya ƙasar makka madina an sha ruwa da wajen awa biyu ma sannan mu mu sha ruwa mu kuma lokacin da za mu sha ruwa in ka tafi kamar maroko da algeria sun ga lokacin ba sha ruwa ba za ga sun suna sallar ishen su wajen karfe goma da wani abin in ka samu tashashen su na tv za ga lokacin suke tarawih lokacin ko kuma duk mun gama mun dawo gida wajen karfe goma goma da wani abu to su kuma na gaban su haka to manzo Allah ya ce in dare ya fuskanto daga nan mahudan rana yini kuma ya bada baya to mai azumi ya yayi bude baki aftar sai da haka abinda ake iftari da shi a bude baki shine idan rana ta fadi faduwar rana shine daina ganin ta ba kuma ya zama wani abu ne ya kare ta ba ya zama an daina ganin ta to wannan shikenan lokacin shan ruwa yayi ba sharadi ba ne sai duhu ya yi game da za mu ga ko a gurin shi'a ba a shan ruwa sai duhu ya shiga saboda allah ya ce sun ma'akin musu ya ma'ilan dare sannan ku cika azumi zuwa dare domin kuma mun yi amfani da hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama da ya fassara mana me allah yake nufi da sun ma'akin musu ya ma'ilan dare daren da allah yake nufi ba wai yana nufin dare na duhu ba domin ya inganta hadisi manzon allah sallallahu alaihi wasallam yakan gama sallan magariba kuma da mutum zai ɗauki biya ya harba ta faɗi zai hango inda ta faɗi ya zo a cikin hadisi kun ya nuna ba duhun ake kallo ba bacewar rana ake magana da haka in dai an tabbata ta bace ba kuma wani gini ya kare ta ba inda ake da manya-manyan gine-gine wannan babu da manyan gine-gine da za ga ginin duk inda gabe ne ba wuce hawa ɗaya biyu uku inda ake da manya-manyan da yawa to nan sai an yi takatsantsar an tabbata ranar ta faɗi alfijir kuma idan ya kito to mai azumi zai bar zai bar cin abinci zai kame da kitowa alfijir zai kame muna dogara da kiran sallah saboda ba a kiran sallah na biyu sai alfijir ya kito da haka da an yi sai a ce to lokaci yayi amma ba wai sharadi bane sai an kiran sallah da inda kana inda baka jin kiran sallah din amma aka ce karfe kaza zai kito to shikenan sai ka kiyaye da wannan lokacin a wannan kalandoji da muke gani da application da muke gani na lokutan sallah da mai duk an gina su ne akan ilimi ilimi ne na falal ilimi ne sananne ba wai shaci faɗi bane an zauna an gina su kan ilimi da haka in dai wanda suka yi su malamai ne sun san ilimin to abinda suka yi ba laifi nan an yi an tafi da shi an yi aiki a kan shi domin mai ilimi ne yadda ka san yanzu in ka ga hadari za ka ce ai ruwa za a yi sai aka ka san ruwa za a yi shi ne hadari daga gani shi ka kalla ka ce ruwa za a yi in yanzu kuma akwai lokutan da ba lokutan damana ba ne ko ka ga hadarin ba ba ka jin a jikinka cewa ruwa za a yi to ai ka ga ba za a ce ka san gaibo ba ka yi amfani ne da alama da Allah ya ajiye to masu ilmin falak sukan yi amfani da tafiyar rana da wata inda duk waɗannan abuwa suna tafiya ne a tsare to sai su ce a zahar lokacin ta kaza da asar lokacin ta kaza magariba lokacin ta kaza kurin inda matsala take a samu wanda bai san ilimin bai shiga to wannan kamar yadda kowane ilimi wanda bai sani bai shiga zai barna to su ma a nan wanda bai shiga wanda bai sani bai shiga zai barna amma in masana sun yi shi yasa galiban idan suka yi ittifaki masu ilimin falak in suka yi ittifaki ba za a ga wata ba ittifaki shine ma'ana a ce mafi yawancin su sun tafi cewa a ilimi na kimiyya da suka bibiya an tabbatar ba za a ga wuta ba to zai wahala a ganshi zai wahala a ganshi saboda dalilan da suka dogara da shi da yawan da suke da shi amma in wasu suka ce za a gani wasu suka ce ba za a gani ba to wannan zai iya yiwa a gani amma in dai za su musamman duk su haɗa kan cewa za a yi kaza sau nawa za ka ji an ce za a yi kusufin wata sai a ce yau wata zai kusufi daidai karfe kaza kuma lokacin sai ga abin ya faru ba sanin gaiba ba ne ilimi ne ko sun karanta wannan kuma sun iya bayani sun faɗi yadda abin yake to shi ne da haka ba sharadi ba ne sai ka ji kiran sallah da haka anan baya buƙatar mutum ce masallaci kaza nake bi ko kaza ba nan nake sallah ba ko ba nan nake bi ba in lokaci yayi a shari'a lokaci yayi ko in lokaci ya wuce lokaci ya wuce sawa kana bin su ko baka bin su zai kai wani masallacin zaga ba sa kiran sallar magaribar da wuri ko ba sa kiran sallah a salatin da wuri ko sallah ma za ga wani wani gurin sai an gama wani gurin suke farawa to a mu'tabar shine lokaci ko lokaci shikenan mutum sai ya yi sai wanda yana cewa ya halatta mutum ya sha azumi dan yana cin wahala lokacin azumi yana kaiwa da kyar amma ba wata cuta ce take da wasa ba baya halatta baya halatta wahala a cikin azumi ka ji ishirwa ko ka ji yunwa wannan ba zama dalili na kake yin azumi jin ishirwa ka ko jin yunwa ka baya zama dalili na kake yin azumi dama ai yana da wahala a tare da shi azumi yana da wahala a tare da shi za a ce ka barci ka barca musamman ga wanda ya saba kullum sai ya ci sau uku wani ma sau hudu in ka je wurin yan kasuwannin mu za ga akwai wanda ka'ida ne karfe biyar akwai mai dan balan gure zai zo yanka mai mai shayi ya zo ya zuba mai kafin ya zo gida duk ya yi wannan rarrama rarrama kuma a zo a ce ya zuba ba kaga dole zai ji ba daɗi da haka ba uzuri bane a shari'a larura a shari'a ita ce rashin lafiya cuta kana yin azumi amma in kai azumin za ka yi ta ciwon ciki kana murkususheniya to kaga wannan cuta ce sai a ce to ka ajiye azumi ka nemi magani ko mai ulsar da ba yin azumi in yayi to ba zai kai azumin ba zai kwanta saboda za ta bige shi to wannan sai a ce ka aji in in ka warke karama in azumi in ka warke karama mara lafiya da matafi da mace mai jinin al'ada da mace mai jinin biki ramuwa suke yi dan yanzu za ga musamman mata suna cakuɗa al'amuran sai ka ji mace ta ce malam ana bi na azumi ya zan yi ciyarwa ka ce azumin na mai ta ce ni ne ramadan ya zo ko ina jinin biki ban yi azumi ba ko ina jinin al'ada da haka zan ciyar a mai jinin al'ada da jinin biki da mara lafiya da wanda ya tafiya don ramuwa za su wanda yake ciyarwa su ma saɓani ne na malamai mace mai ciki da idan ta yi azumi za ta ma'ana shiga za ta galabaita cikinta zai cutu ko ita za ta cutu za ta samu rashin lafiya to wannan ita ce wasu malamai suke cewa za ta ciyar a madadin azumi wasu kuma malamai suka ce za ta rama a nan ne aka samu wannan magana ciyarwa ko ga mai shayarwa amma ba wai wanda ta yi jinin biki ba wanda ta yi jini rama za ta ko da kwana nawa ne in lokaci wuce haka nan mara lafiyar da ake samun zai warke ba rashin lafiyar da take dawwamammiya ba da take jikin mutum ta daɗe ba ba waraka to wannan ne ake cewa zai ciyar amma wanda in rashin lafiyar da ana samun zai warke sai jira sai ya warke rama da haka jin wahala azumi kadai ba zai sa kare azumi ba jin wahala azumi kadai ba zai sa kare azumi ba sai ka kiyaye abubuwan da suke jawowa ka ka ji wahala kila akwai sababbai sai kai kokari ka kiyaye su don ka samu sauki shi yasa kaga har malamai sukan yi babi na bayanin halaccin mai azumi ya zuba ruwa a kan shi ko yayi wanka me yasa dan a nuna ma zai iya jin wahalar da zai buƙaci sai ya jika kan shi suka ce ba laifi mai azumi ya jika kan shi ko yayi wanka dan haka jin wahala kaɗai ba zai sa a ce wai kamar azumi ba wallahu a'lam wanda ya ce me hukuncin amfani da gashi a kai ko haka amfani da man gashi a kai ko haka da wani fitowar gemu shin ya halatta sannan rinin gashi ya koma baki shi ma ya halatta dangane da abin da ya shafi amfani da magani don fitowar gashi ko gemu ko a gefe na saje da wannan malamai na cewa asali shi ne mutum ya kure da an gaji shi shi ne asali idan mutum kuma zai samu maganin da zai fito mai da gashi ba tare da ya cutar da shi ba wasu malamai na ba da halaccin ba laifi amfani da shi in ya zama ba tare da ya cutar da shi bai sha magani don gashin ya fito amma dai abin da aka so mutum ya haƙuri yadda Allah yi shi kada ya ce sai ya yi wani abu amma in magani ya tabbata baya cutarwa to ba laifi don ya sha don gashi ya fito masa rina gashi ana rina gashi ne idan ya zama furfura kai da matashi gashin ka kalau yake ba wani farin gashi akan ka ba bukatar rini furfura wanda kan shi ya zama fari fat saboda furfura ko gemin shi fari fat to shine shari'a ta yi umarni da ya rina shi ma kuma a hadisi wanda imam muslim ya rawaito lokacin da aka mahaifin sai jana abubakar as-siddiq ya musulunta kanshi yayi fari fat saboda furbura manzo Allah ya ce ku rana mai wannan gashin amma ku nisanci baki da haka ba a rina gashin giyu na furbura ko na kada bakin abu domin wannan zai zama babi ne na yaudara kuma amma ka rina shi da wani abin da zai zama ja ko lalle da ake sawa ko wani abin da zai zama ya bata wuta kana shi ba baki ba shi ba jajajir ba duk ba laifi amma da bakin abu ba daidai bane to kai kuma da kake baka da farfara ba bukatar wani kare na gashin ka ba wani dalilin da zai sa ka sai wani abu kare na gashin ka inda dama baka da farfarar da za ka yi wannan shari'a ta yi magana ne kan wanda suke da farfara Allah ya dace da mu a jiya mun tsaya kan aya ta uku insha Allah ta'ala ayo za mu tashi kan aya ta hudu cikin suratul fatir bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور نعم الله مدوكتين سركية وإن يكذبوك إذا سنقريتك faƙari kunziba da rusulun min qablika an karyata wasu manzanni da suke gabaninka wa ila Allah turja'ul umur kuma ga Allah ne madaukakin sarki ake mayar da al'amura a ajiya zamu ji ayar da muka karanta aya ta uku Allah madaukakin sarki ya kira mutane ya tunatar da su ni'imar da yayi musu kuma ya tunatar da su cewa babu wani mai halitta wanda ba Allah madaukakin sarki ba da yake azurta su daga sammai da ƙasai duk wani arziki da suke samu daga sama da wani arziki da suke samu daga ƙasa to daga Allah madaukakin sarki ne da haka shi ya cancanta su bauta wa shi kadai sai Allah madaukakin sarki a wannan aya yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama idan waɗannan mushrikai sun ƙaryata ka bayan duk waɗannan ayoyi da bayanai da kai musu suka ƙaryata ka suka ƙi kaɗaita Allah madaukakin sarki da bauta to ka sani karka damu akwai waɗanda suka gabace ka su ma haka aka yi musu an ƙaryata manzannin da suka gabace ka faƙari kurdiba da rusulun an ƙaryata wasu manzanni aka shi bin na kira rusulun don a nuna manzanni ne masu girma kuma masu yawa su ma an ƙaryata su min qabli ka gabanin ka ya rasulullah da haka abinda ake ni ayar take nufi a nan lallashi ga annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa wannan abin da suka yi masa haka aka yi manzannin da suka gabace shi da haka ya ci gaba da da'awa kada ya ja da baya kuma wa ila allahi turja'ul umur kuma ga Allah madaukakin sarki ake mai da al'amura ma'ana ƙarshen lamari ne za a koma zuwa ga Allah da masu ƙaryatawar da annabawan da suka yi da'awar duk kowa zai koma zuwa ga Allah in an koma zuwa ga Allah kuma Allah zai saka wa kowa da abin da ya cancance shi su annabawa da manzanni Allah ya ba su lada mai yawa ya ba su ladan wannan abin da suka yi ya saka musu da kyakkyawan sakamako ya yi musu ni'ima haka nan mabiyansu wanda suka bi annabawa da manzanni su ma Allah ya ba su kyakkyawan sakamako kuma yi musu ni'ima waɗanda kuma suka ƙaryata suka ba da baya suka ƙi kaɗaita Allah da bauta su ma Allah maɗaukakin sarki zai saka musu da abin da suka yi za a saka musu da mummunan makomarsu da haka sai zama a cikin ayar akwai lallashi ga annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai kuma tsoratarwa ga masu karyatawa din shi ne faɗin Allah wa ilallahi turja'ul umur zuwa ga Allah ne ake mai da al'amura to ko tunda za a koma zuwa ga Allah duk al'amura za su koma zuwa ga Allah to babu shakka wanda bai yi abin kwarai ba ba zai samu kyakkyawan sakamako ba wanda kuma yayi abin kwarai to zai samu kyakkyawan sakamako dan haka ya rasulullah kada ka damu da wannan karyatawar da suke maka ɗabi'a ce ta mushirikai ɗabi'a ce ta irin waɗannan mutane sun yi wa annabawan da suka gabace ka sai Allah madaukakin sarki sai ya kirawo kuma dukkan mutane Allah ya ce ya ayyuhan nas ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqo فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور na'am Allah ce ya ayyuhan nas ya ku mutane inna wa'dallahi haqqun ku sani hakika alƙawarin Allah gaskiya ne wala taghurrannakum alhayatud dunya kada rayuwar duniya ta rude ku wala yaghurrannakum billahi alghurur kada mai rudi shedan ya rude ku dangane da Allah ma'ar bayan Allah yayi maganar gaggata manzanni da kuma ƙarshe na duk wanda ya karyata manzanni zai koma zuwa ga Allah da kuma sai Allah ya sake jaddada cewa alkawarin da Allah ya na tashin alkiyama na komawa zuwa gare shi gaskiya ne inna wa'dan Allah hakika alkawarin Allah na za a mutu bayan an mutu za a tashi na za a yi ma'ana hisabi wannan alkawarin na Allah gaskiya ne babu shakka akai in ma kuna shakka ku daina shakka inna wa'dan Allah haqqun fala taghurrannakum alhayatud dunya kada rayuwar duniya ta ruɗe ku ana kada jin dadin duniya da sha'awar duniya da ababen duniya su ruɗe ku har ku bar abin da yake na gaskiya har ya zama kun saba wa Allah madaukakin sarki Allah ce kada rayuwar duniya ta ruɗe ku wala yaghrannakum billahi al-gharur kada mai rudi dangane da Allah ya ruɗe ku shine shedan ana al-gharur shine shedan to kada shedan ya ruɗe ku ku bar yin imani ku bar ayyuka nagari ku bar gaggata manzanni ku karyata su to kada ku yi wannan in kuka yi wannan to babu shakka kun cuci kawunan ku a wani gurin Allah ce fala taghurrannakum alhayatud dunya kada jin dadin rayuwar duniya da abin da ke cikin ruɗe ku menene ruɗin duniya suka ce shine mutum ya kibin Allah ya shagalta da al'amuran duniya amma wanda zai ci mai kyau ya sha mai kyau ya sanya mai kyau ya hau abin hawa mai kyau a cikin halal kuma tare da bin Allah wannan ba za a ci ya rudu da duniya ba wanda ya rudu da duniya shine wanda waɗannan abubuwa za su hana shi bin Allah zai zama a dalilin duniya ya bar addinin Allah to wannan ya rudu da jin daɗin duniya amma mujarradin amfani da abin da Allah ya yi wa mutum na ni'ima na arziki mutum ya amfani da abin wannan ba haramun bane abin da dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana kuma ayoyin alkur'ani ma suka hana shi ne wuce gona da iri israfi banna mutum ya yi banna saboda ganin yana da wadata ya almubazzaranci to wannan shari'a ta hana idan zai ci abinci to sai ya ka abincin da ba zai iya cinyewa ba kuma in ya gama ya watsar da shi ba ma za a tunanin a ba wani ba in za a ba wani kunga da sauki an yi dan wani ya samu ya ci amma za a zubar a shara to wannan babu babu ko shakka wannan shari'a ta hana ko da dukiyar halalci ko da ni'imar da Allah ya yi maka babu haramun a ciki to baya halatta kuma kai wannan mu'amala da wannan dukiyar kai israfi kenan mutum ya zama ya ya ya ya sa ya zubar ko kuma mutum ya abin da shari'a ta hana shari'a ta hana namiji ya sa alharin saboda ganin yana da wadata ya ce tun ba alharin ko ganin yana da wadata ya ce shi ba zai ci abinci ba sai a kofi ko kwano na zinare wanda wannan shari'a ta hana kada ku ci a kwano ko ku sha a abin da yake na zinare wannan shari'a ta hana musulmi ya wannan to dai irin wannan kuma saba shari'a ne turutun duniya ne amma in ba wannan ba mutum zai kiya abin da shari'a ta umarni dan ya ji dadi da abin da Allah ya bashi wannan baya cikin rudin duniya rudin duniya shine bar addini ya bar kiyaye dokokin Allah saboda abin da yake ganin yana da shi na duniya sannan wala yaghurrannakum billahi al-gharur kada shedan ya rude ku shedan ya karuɗi mutane ta hanyar kawar da su daga abin da Allah yake so ta hanyar dora su kan abin da yake na sako shine domin wanda yana nuna kenan yayin da mutum yake sako to akwai rudin shedan a ciki shedan yana zuwa kuma yana iza mutane dan ya ga sun kauce da haka sai Allah ya mana maganar shedan din ba ya gaya mana matsayin shi da kuma yadda ya kamata mu dauke shi sai Allah ya ce inna shaytan inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa inna yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir Allah ya ce inna shaytan hakika shaytan lakum aduwwun maki ne gare ku fattakhizuhu aduwwa kuma ku rike shi maki inna ma yad'u hizbahu kadai yana kiran jama'ar sa li yakunu min ashabis sa'ir dan su zama yan wuta Allah madaukakin sarki anan da ya ja kunnan mu kada shi dan ya ruɗe mu kada mu bi shi mu rudu da shi sai Allah yake bayyana mana matsayin shedan a gurinmu da matsayinmu a gurin shedan inda shaytana lakum adu shedan makiyi ne gare ku ku ƴaƴan adam domin tun abin da ya faru tsakanin shi da annabi adam wanda Allah ya bada labari a wurare da dama a cikin alkur'ani tun daga lokacin da Allah ya umarci shaytan ya wa annabi adam wanda shine uban ƴaƴan adam gaba ɗaya ya mai sujjada shedan ya kiya yayi hassada yayi girman kai yace ba zai yi ba daga nan aka kore shi ubangiji ya kore shi daga inda yake sannan ubangiji ya la'ance shi shi kuma daga nan ya alƙawarin cewa to ni kuma waɗannan ƴaƴa dan adam din sai na fatar da su sai na iya iya wata to tun daga lokacin shedan ya fara gaba da dan adam inna shaytana lakum adu da haka Allah ya mana makiyi ne fattakhizuhu aduwa kuma ku rike shi makiyi domin me domin gaba yake da ku shi dan baya kaunar ku baya son ku to kuma ku saba masa ta hanyar yin abin da Allah yake so ta hanyar barin abin da Allah baya so ta hanyar kiyaye dokokin Allah ta hanyar kin yin abin da shedan yake kira zuwa gare shi kuma ku sani shedan ba ba wani abu yake so ba inna ma yad'u hizbahu yana kiran rundunar shi ne li yakunu lam din ko dai ta zama lamu ta'lil yana kiran jama'ar sa ne dan su zama yan wuta kurkuku bai da wani guri kuma bayan wannan kisa an shiga wuta zai tashi ce to shikenan fa Allah ya faɗi gaskiya ne kuma na ga muku ƙarya kun ɗauka kuma ba takwara ku ne da karfi ba da haka kada ku zarge da ku zargi kawunan ku Allah alƙawarin da ya muku na gaskiya ne ni kuma dama alƙawarin da ne ba na gaskiya ba ne kun ga ƙarshen lamari liya kunu shi yasa wasu malamai suka ce kuma lamun ɗin wasu malamai suka ce lamun ce ta lamun aƙiba ai ƙarshen lamarin mabiya shi ɗan sire su kasance cikin yan wuta to anan wani zai iya cewa to ai kenan shedan bai da masoya yana da masoya auliya to amma masoyan shi ma su ma duka abin da yake kiran su gare shi ne shine zuwa wuta da haka su su masoya kan yi amfani da su ya batar da sauran mutane da su ya fi damuwa da wanda suke makiya ya fi damuwa da wanda yake tsayawa kan addini domin wancan ya riga ya gama sai dai ci gaba da iza shi ya ci gaba da tunkuɗa shi kuma ya sanya shi ya farauto wani amma wanda ya tsaya kyam kan addini to shi kuma shaidan shi zai ta farauta shi zai ta bibiya shi yasa za ga kullum mumini cikin fada yake da rigima da kokarin ije fitinar shedan saboda shedan kullum cikin kai kawo yake yi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ba mu labarin cewa in aka kira sallah shedan sai ya juya da an fara kiran sallah zai juya yahudi yana fitar da iska in an gama kiran sallah sai ya dawo in an tada ya kama ya gudu in an gama ikamar ya dawo da haka idan ya dawo kuma zai zo sallah ya ta kokarin ya ga ya bata mutane sallah din da haka in an ambaci Allah ya loke da ka ambaci Allah shedan sai ya loke in kai shiru ka daina ambatan Allah sai ya dawo to haka za ku yi ta wannan har ka fi karfin sa ya zama karin jaye shi kaya abin da yake na kwarai shi yasa mutum ba zai iya kubuta daga tarkon shedan ba sai da taimakon Allah sai da taimakon Allah madaukakin sarki shine hikimar a'udhu billahi minash shaitanir rajim neman tsari daga wajen Allah Allah ya tsare mutum daga shedan domin in ba taimakon Allah mutum ba zai iya fita daga tarkon shedan ba yakan kafa tarko daban-daban in mutum ya tsallake wannan sai ya kullo mai wannan in ya tsallake wannan sai ya kullo wannan kuma yakan yakan kalli mutum ya ga ina ya sa gaba in dan duniya ne sai ya fito mai ta bangaren duniya sai ya batar da shi in ya ga mutum mai addini ne mai zuhudi ne mai gudun duniya ne to kuma in yi wasa sai ya fito mai ta bangaren kuma guluwi sai ya iza shi kuma har ya wuce gona da iri sai ya je ya bace da haka duk ta inda mutum ya zo shaidan baya kyala mutum baya kyala mutum mai addini ba kyalin shi ke ba zai ta kokari ya ga ya batar da shi alal akalli ne bai bauta Allah yadda Allah yake so ba in mara addinin ne ma to zai ta kokari ya ta iza shi da haka mutum yana yi yana neman taimakon Allah yana yi yana neman taimakon Allah yana isti'aza yana karanta falaki da nasi to sai ga da taimakon Allah ya fi karfin shaidan akwai wuraren ma da za ga shedan juyawa yake yana kuka yana takaici dan me saboda bai samu abin da yake so ba to wannan aya ubangiji Allah madaukakin sarki yana jan kunnan mu dangane da shedan mu nisance shi kuma ƙarshen aƙiban lamarin mabiyan su shine wuta a wani gurin Allah ya ce afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu za ku rike shedan da zurriyar shi masoya majibinta na mari alhali makiyanku ne bi isa lil zalimin badala kir da wannan canji da azzalame suke yi dan haka ubangiji Allah madaukakin sarki a wannan aya ya nuna mana matsayin mu a gurin shedan shine makiyin sa kuma shi ma a gurin mu makiyi ne dan haka kada mu wasa wajen yakashi mu tsaya kai da fata mu ga mun yake shi dan mun ja kan abin da Allah yake so sai Allah ya ce mana allazina kafaru الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كريم na bayan Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa mabiya shedan makomarsu shine wuta sai Allah madaukakin sarki kuma ya biyo da bayani wanda ya zama daki-daki wanda ya daɗa fito da abin fili Allah ya ce allazi na kafaru waɗanda suka kafirta lahum azabun shadidu suna da azaba mai tsanani wallazi na amanu wa amilu salihat waɗanda suka yi imani suka yi nagartattun ayyuka lahum maghfiratun suna da gafara wa ajrun kabir da lada babba waɗannan kaso na mutane haka mutane za su kasu ranar tashin alkiyama imma dai waɗanda suka kafirta to waɗannan Allah ya gaya mana makomarsu ita ce azaba mai tsanani to waɗannan waɗanda suka kafirta ɗin ba komai ya jefa su ba bin shaidan ne sun bi shaidan sun saba wa Allah don haka shaidan ya cimma buri a kansu abin da yake so ne ya gan su a cikin wuta amma bangare da biyu sune wanda suka yi imani wanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi ayyuka nagartattu sai Allah ya ce lahum maghfiratun suna da gafara wannan ya nuna wanda suka yi imani suka yi ayyuka nagartattu din za a iya samun zanibi a tare da su to amma Allah zai musu gafara Allah zai gafarta musu suna da kuma lada kabir mai girma a wajen Allah shine Allah madaukakin sarki zai ba su aljanna zai saka musu da sakamako mafi girma fiye da abin da suka aikata da haka mutum a nan sai mutum ya kokari ya nemi gidan da ya kamata ya shiga ga dai makomar wanda suka bi shaidan nan lahum azabun shadid ga kuma makomar masu imani da ayyuka nagartattu su kuma suna da gafara da lada mai yama sai Allah ya ce mai أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون sai Allah madaukakin sarki ce afa man zuyyina lahu su'u amali yanzu wanda aka kawata masa munanan ayyukansa fara'ahu hasana yaga wannan aiki nashi aiki ne mai kyau fa inna Allah yuzillu man yasha hakika Allah yana fatar da wanda ya ga dama wa yahdi man yasha yana shiryar da wanda ya ga dama fala tazhab nafsuka alaihim hasarat kada ranka kada rayuwarka ta tafi dangane da su hasarat cikin bakin ciki da damuwa inna allaha alimun bima yasna'un hakika Allah masani ne na abin da suke aikatawa ma'ana ubangiji Allah madaukakin sarki anan yana gaya mana dalilan da zai sa wasu su zama cikin mabiya shedan har har su kai ga fadawa cikin wuta menene zai ja wannan shine yadda shedan zai bi dinga kawata musu ayyukansu aiki ne mummuna amma shedan zai kawata aikin sai mai aikin ya ganshi aiki ne mai kyau afa man zuyyina lahu su'u amali yanzu wanda aka kawata masa mummunan aikin shi fara'ahu hasanan ya ganshi mai kyau sai ya zai wannan ya dawo babu shakka ba yadda za a ya dawo domin mai domin shedan ya riga ya kawata masa mummunan aikin shi daga cikin irin waɗanda shedan yake yi irin waɗannan masu yin bid'a shi mai yin bid'a shedan kullun yana nuna masa wannan abin da yake addini ne kisa ɗaya daga cikin magabata yake cewa shi ɗan ya fi son bidi'a fiye da sako don shi mai yin sako yana gab da ya tuba ya san sako yake amma mai yin bidi'a tuban shi yana da wahala saboda mai saboda zai ɗauka addini yake da haka zai kare wannan abu da duk abin da zai iya yi to shedan sai ya kawata mai bidi'a cewa addini ne da haka zai sa dukiyar shi ya sanya lokacin shi ya sanya rayuwar shi gaba ɗaya wajen yin wannan bidi'a kuma a ta rigima da shi a ta faman jayayya da shi saboda mai shedan ya zayyana masa aikin cewa ai wannan abin da kake addini da haka ba zai bari ba sai a ta fama da shi to wannan yana cikin a illar shedan kuma yana cikin aikin da shedan yake yi kuma in Allah madaukakin sarki bai kaddara mutum shirya ba sai ya wayi gari yana ganin munanan ayyukansa su ne kyawawa kuma wannan alama ce ta mutuwar zuciya domin kamar yadda hadisi ya tabbata idan mutum ya yi zunubi ya yi laifi ana yin ɗigo baƙi a kan zuciyar shi guda ɗaya idan ya ƙara sai a yi idan ya ƙara sai a yi yana yin laifin yana ƙara ana ɗigo a kan zuciya har ta zama baƙi kirin sai a wayi gari ba ta gane abu mai kyau ba kuma ta ƙyamar mummunan abu sai a wayi gari zuciyar sai ta juye sai ya zama na abu mai kyau tana ganin shi mara kyau abu mara kyau kuma tana ganin shi fari ƙar Allah ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaktubun abinda suke aikatawa yayi tsatsa ya rufe zuciyar shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin abin da ya koyar na maganin wannan istighfari istighfari da mutum zai dinga yi da tuba shine yake wanke zuciya da kuma roƙon Allah ya jaddada imanin cikin zuciyar shi domin in ba haka ba to zuciya tana iya zuwa ta yi tsatsa sai a waye gari duk wani abu mai kyau ba za ta gan shi mai kyau ba to in zuciya ta zama irin wannan to mutum ya zama tabewa shine za a waye gari kaga kowa yana ganin kaza din nan fa ba kyau amma shi mai yi din ko a jikin shi to zuciyar ta riga ta gama lalacewa tunda ta lalace to abu mai kyau ganin shi take mummuna mummunan kuma tana ganin shi ne mai kyau to kuma wannan aikin shi dan ne ya kawata irin ma'ana ya mai da wannan abu haka shi yasa kamar yadda muka ambata kullum mutum ya ta isti'aza yana neman tsarin Allah yana neman taimakon Allah saboda mai kada ya fada irin wannan kuma yana cikin shu'umancin zunubi shine idan mutum ya yi shi in bai samu tuba ba Allah ya datar da shi ya tuba shine ya zama na wannan zunubin kuma ya haifar da wani zunubi shu'umancin zunubi idan mutum ya yi shi sai ya haifar mai da wani zunubi daga nan sai ya haifar mai da wani in ba taimako ya samu daga Allah bai tuba to shikenan sai ya tafi sai zuciyar ta lalace sai zama ba ta gane munkari mummunan abu kuma ba ta gane abu kyakkyawa da haka mai kyau za ta ganshi mummuna mummuna za ta ganshi mai kyau sai a waye gari ana yi shi sa za ga wani sa'in sai a yi ta wahala da mutum yana bidiya amma a yi ta wahala da shi ki bari saboda shi ɗan ya tsawata masa wannan aiki a yi ta yi a kawo duk dalilan da za ka amma ba zai bari ba saboda mai shi ɗan ya tsawata masa wannan aiki to irin wannan ba ka da wata dabara a tare da shi sai dai neman taimakon Allah to duk wanda yake yana irin wannan yanayi to ba ka da wata hila da za ka yi shi sa Allah ce fa inna Allah hakika Allah yuzillu man yasha yana fatar da wanda ya ga dama wa yahdi man yasha yana kuma shiryar da wanda ya ga dama batarwa da shiryarwa da a hannun Allah suke kuma wani babi ne na kaddara da yana da zurbi kai da abinda ake so ka yarda kai imani Allah madaukakin sarki duk abin da yayi daidai ne duk abin da kada wani ya shigo ya ce maka to an ce Allah yana batar da wanda ya ga dama to me laifin wanda ya bata in ka shiga wannan babin sai ka fita sai ka shiga ta inda ba za ka iya fita ba domin wanda ya mata ma ai bawan Allah ne yadda yanzu in kana da abu naka ce wannan littafin naka ne wannan takaddun naka ne in ka ga dama ka bayar kyauta in ka ga dama kai amfani da abin in ka ga dama ma kila ka yaga ka zuba a bola an yi magana ka ce ai nawa ne to kuma kana ganin cewa duk wanda zai zo akan wannan ya ce zai hukunta ka ko ya gaya ma bakan magana kana ganin ya zalunce ka to yaya ga Allah mahallicin bayi da abin da ke cikin duniya duka shi ba wanda Allah zai azabta ya zama akwai zalunci a ciki babu duk abin da Allah ya daidai ne duk abin da Allah ya adalci ne kuma duk abin da Allah yana yi bisa hikima dan haka Allah yana shiryar da wanda ya ga dama ya batar da wanda ya ga dama bisa hikimarsa da wani ilimi da ilimi wanda kai dan adam baka sani ba kai ɗan adam baka sani ba amma Allah ya sani dan haka Allah ya batar da shi saboda wani ilimi da wata hikima da Allah ya aji Allah ya shirye da wancan saboda wani ilimi da wata hikima da Allah ya sani ya inganta a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah ta'ala khalaqa khalqahu fi zulma Allah ya halicci halitta halittar cikin duhu thumma alqa alaihim min nurihi sai Allah ya jeho musu hasken shi faman asabahu min nurihi yawma idin faqad ihtada duk wanda wannan hasken na Allah ya same shi a wannan rana to ya shirya wa man akhta'a minhu dal duk wanda wannan haske ya kuskure masa bai same shi ba to ya bace falidhalika aqul dan haka manzon Allah yake cewa jaffal qalamu ala ma alima Allah azza wa jalla alkalami ya riga ya bushe a bisa abinda Allah madaukakin sarki ya sani to Allah yana shirya da wanda ya ga dama yana batar da wanda ya ga dama da haka kai a nan abin da ake bukata ka roƙi Allah shirya shiryawar tana hannun Allah ka nemi tsarin Allah daga bacewa dan ma'ana mutum yana iya bacewa sai Allah ya ce wa annabi fala tazhab nafsuka alaihim hasarat kada ka tafiyar da ranka kada ka tafiyar da rayuwarka alaihim akan su hasarat cikin damuwa ma'ana kada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafircin waɗannan mutane ya sa manzon Allah ya ji bakin cikin da zai rasa rayuwar shi Allah ya ce kada kai haka domin shiryawar da da bacewar da a hannun Allah suke kuma Allah yana yin abin da ya ga dama inna Allah haqiqa Allah alimun masani ne bima yasna'un da duk abin da suke aikatawa da haka kai ne aikin ka kai kai kai wa'azi ka karantar amma kada damuwar ta kai ka zuwa ga yadda zaka tafiyar da kanka ana akwai wa'azi da karantarwa ga mai karantarwa da yin tarbiyya shi ne kullum ya iya bakin kokarin shi kullum mai karantarwa ya iya bakin kokarin shi ya karantar ya ilmantar ya faɗakar amma kada ya kwallaba cewa wai dole kowa sai ya fahimci shi ko dole kowa sai ya karɓi kiran shi ba lallai ba ne annabawa da suka fi mu ma'ana komai kuma suka fi mu daraja a gurin Allah suka zo kuma da wahayi gashi wasu ba su karɓi kiran ba to balantana kai mai da'awa kana iya faɗar gaskiya a zage ka sai ka yi haƙuri ka ci gaba da yi kana iya faɗar gaskiyar a karɓa wani gurin kana iya zuwa ma ya zama ana ƙoƙarin salwantar da rayuwarka me ya kamata ka yi haƙuri ka tsaya kan da'awar ka cije shi ne abin da Allah ya kira annabi sallallahu alaihi wasallama ana kuma haka lamarin zai kasance da haka abin da ake bukata juriya da haƙuri da kuma ci gaba da yi wani ji yadda abu ya kai da fitowa fili ji yadda ya kai da fitowa fili ba zai gane ba kuma ba yadda za ka yi da shi in ka ce kuma sai ya gane kuma ire-iren sai sun gane to sai dai ka kare rayuwarka ko ba za su gane ba dan Allah bai rubuta mutum gane ba zai gane ba da haka kai abin da yake kanka ka yi abin da yake kanka abin da za ka iya za ki ta haskawa ki ta faɗan dalilai ga hanyoyin da yake amma wani ina kullum in ya zo abin da zai inda zai daban inda zai kalla daban ga kuma abu a fili kamar rana ana gani kamar rana amma wani ya rufe idan shi saboda mai saboda Allah bai kaddara mai shirya ba to kai ka ci gaba da da'awarka da kira zuwa ga abin da Allah ya umarni da kokarin yi da kuma ikhlasi tsarkake niyya da yi dan Allah duk wanda zai yi da'awa ya sanya zai yi dan Allah wanda zai yi tarbiyya yi dan Allah duk aikin da zaka yi na addini kai dan Allah to sai Allah ya taimake ka ko da waɗancan mutane ba su gane ba kaza da kaza sai Allah ya dauke ma wannan damuwar ya taimake ka saboda mai kai ikhlasi amma da abin da mutum yayi ba dan Allah ba to wanda abu yana zaman mai wabal yana zaman mai wahala yana zaman mai azaba duniya da lahira ubangiji Allah ya ba mu ikhlas sai Allah ya ce mu والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور نعم دغنا في آيوي suka juyo suka mai da mu farkon sura inda aka yi maganar alhamdulillah fatilis samawati wal ard godiya ta tabbata ga Allah mahaliccin sammai da kasai da kuma inda Allah ya magana ya ayyuhan nasu zkuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghayru allahi yarzuqukum minas samai wal ard Allah ya ce la ilaha illa hu to nan ma sai aka juyo aka ci gaba da faɗar dalilai da suke da tabbatar da cancantar Allah da bauta da kuma tabbatar da tashin alkiyama wanda dai waɗannan kafirai suke karyatawa Allah ya ce wallahu allazi arsala riyah Allah wanda ya aiko da iska fa tusiru sahaban sai ta motsa hadari ta motsa gajimare fa suqnahu ila baladin mayyit sannan Allah ya ce muka kora shi zuwa ga wani gari matacce fa ahyayna bihi al-ardha ba'da mawtiha sai muka raya kasa da shi bayan mutuwarta da wannan ruwa din kazalika an-nushur haka nan tashi zai kasance haka nan fitowa Allah maɗaukakin sarki a nan kamar yadda muka karanta muka sha yin bayani daga cikin mafi girman dalilai da Allah yake ambatawa a cikin alkur'ani na yiwuwar tashi bayan mutuwa da yiwuwar tashin alkiyama shi ne yadda Allah yake raya kasa bayan ta mutu domin wannan aya ce da kowa yana ganin ta ba wani wanda ta kuya gare shi ana Allah yana gaya mana cewa wallahu allazi arsala riya Allah madaukakin sarki shine wanda ya aiko da iska fatusiru sahaban sai ta motsa hadari ta wannan iskar da Allah zai aiko yana aiko ta ne ta je ta motsa wannan hadari idan wannan hadari ya motsa Allah ce fasuqnahu ila baladin mayyitin sai mu kora shi zuwa wani gari matacce wanne ne gari matacce shine garin da ya zab a bushe ba a kekashe ba ba ba tsirrai akai kasa ta bushe ba ciyawa ba komai ta riga ta bushe ta kekashe to idan wannan hadari ya Allah ce sai mu kora shi da haka za ga hadari yana tafiya hadari zai iya haduwa a nan sai Allah ya kada shi sai ya wani guri kai da ka daga kanka sama za ga yana yayewa yana yayewa yana tafiya za ga tafiya to Allah ne yake kora shi wannan gurin idan ya je can kuma sai ya saukar da ruwa da haka zai iya haduwa a can ya zo nan ya bada ruwa zai iya haduwa a nan ya je can ya bada ruwa zai iya tawowa da gabas ya kudu da kudu ya kaza duk wannan Allah yana yi to kuma duk Allah ne yake wannan bisa ikon shi ko dan adam da zai zo yayi abin da zai yi Allah bai ga dama ruwan ba zai sauka ba da haka da hadarin ya zo Allah shi sai mu kora shi ila baladin mayyitin zuwa garin da yake matacce ba shuka a kai za ga gari ya bushe Allah ce fa ahyayna bihi sai mu raya da wannan ruwan al'arda kasa ba'da mautiha bayan mutuwarta sai a waye gari ruwa ya sauka kwana biyu sai ka ga shuka ta fito sai ga ciyawa ta tsoro kaga tafasa kaga gari ya kuri shargwanin ban sha'awa sai ga mutum yana da sha'awar ma ya zauna gurin ya sha iska ko ya kalli gurin ko ya ji daɗi alhali kuma watanni bayan in ya zo gurin a keke shefe to wannan duk Allah yana yi ne saboda me nuna cikar ikon shi sai Allah ya ce kazalikal nushu to haka nan Allah zai tashi bayi yadda Allah ya raya wannan kasar bayan ta mutu ta kekashi to haka Allah zai raya bayi bayan sun- sun mutu yadda Allah yi wannan wannan abu Allah yana yawan maimaita shi a cikin alkur'ani kamar yadda muka faɗa wa huwa allazi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati hatta idza aqalla sahaban thiqalan Allah ce suqnahu li baladin mayyit fa anzalna bihi alma fa akhrajna bihi min ath-thamarat sai Allah ce kazalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun haka nan muke fitar da matattu kamar yadda Allah ya fitar da wannan tsirran haka Allah zai fitar da matattu yanzu da za a baka diga ko a ba ka gatari ko abin haka a ce wannan gurin zo ka haka mana magani za mu ga ciyawa sai ka yi ta hakawa haka gaji ba za ka ga ciyawar ba in ka binne gurin ruwa ya sauka kwana biyu ka zo sai ga ta fito daga ina ta fito Allah kaɗai ya sani ikon Allah ba kai ka shuka ba kai ka zuba ba sai da ta fito da haka idan kana tunanin ai wannan da ta fito ni na zuba ta to wancan da ta fito wa ya zuba ta kuma in ka tona gurin kuma ba za ka ganta ba to ka san kai ka san wannan in banda Allah ba mai iya yin wannan aiki to wannan yake nuna maka Allah zai tashi bayi shi yasa duk wanda ya mutu tun daga farko har zuwa ƙarshen duniya ba wani wanda zai gagara Allah ya tashe shi Allah zai dawo da shi yadda Allah ya raya wannan ƙasa bayan ta mutu to don haka anan misali ne ake buga musu na yiwuwar tashin alkiyama wanda kuma misalai tana nan da dama Allah ya buga mana da yawa da dama ya yi mana bayani kan wanda ya zo wuciya ta gari ya garin duk ya ruguje duk ya zama kaza da kaza ce ya za Allah ya raya wannan an na yi yi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha Allah ya kashe shi shekara 100 sannan Allah ya tashe shi qala kam labis ce kwananka nawa a nan gurin kala labistu yauman ya ce ai jiya ne ina maganin da safe ne na kwanta nan kala ban labista biya ta ami ban zo ila ta'ami ka wa sharabi ka lam yatasanna kalla abincinka da abin shanka gashi nan bai canza ba shekara ka ɗari a nan kalla abincinka da abin shanka bai canza ba wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan lin-nas kalli jakinka kuma dan mu sanya ka zama aya ga mutane Allah ya ce wanzur ila al-izami kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma kalli kashi ya muke samar da shi mu shirya shi mu lullube shi da nama yana kallo malaman tafsiri tace yana kallo jakin shi ya tashi kashin ya hada naman ya lullube jakin ya tashi to duk aje wannan kai karan kanka ma akwai ayar da ke tabbatar maka da tashi bayan mutuwa dukkan manan dare zaka je kwanta kai bacci in kai bacci ka san me ke faruwa in mutum ya riga ya bacci bai san me ke faruwa ba kunne yana tsayawa da aiki ido yana tsayawa da aiki komai naka na da kake ji kake shi'ur da shi sai ya tsaya shi kenan sai wani lokaci ka farka wannan lokacin da kai bacci tsakanin baka san me ke faruwa ba sai kuma Allah ya tashi ka mutuwa ce ka mutu shi za in ka tashi daga bacci manzo Allah ya ce ka ce alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana Allah mun gode wa Allah da ya rayar da mu bayan ya kashe mu saboda wannan baccin mutuwa ce don daidai yake kamanni ne na mutuwa a tare da bacci ido ya rube in ka rube idan ka daina gani kunne ga shi jin zai ɗauke hakanan baki hakanan duk wannan gaɓoɓi ce Allah ya tsayar da sunan lokaci da haka sai a waye gari kila a shigo a fita baka ji ba kila a yi magana baka ji ba kila a yi kaza baka ji ba duk wannan shi yake nuna maka cewa Allah da ya iya sanya ka kai bacci a yi waɗannan abubuwa kuma ya tashe ka to abu ne mai sauki don ya kashe kai tashe ka ba na abu ne mai wahala da haka duk wannan dalilai ne da ayoyi da suke nuna suke nuna tabbatuwar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki anan yana tabbatar da wannan ne saboda amsa ga waɗannan kafirai da suke karyata annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma nuna musu cewa wannan fa alkiyama inna wa'dallahi haqqun tabbas gaskiya ne dan ga ayoyin da Allah ya zuba da suke nuna tabbacin cewa alkiyama za ta tsaya ubangiji Allah ya mana dangantakar ya dace da mu zuwa ga abin da yake so ya raba mu da abin da baya so Allah ka karba abin da muke gabatarwa na azumi ka yafe mana kurakuran mu ka ba mu zama lafiya a kasar mu da dukkan kasashen musulmi gaba daya masu rauni Allah madaukakin sarki ka taimake su waɗanda ake zalunta ya Allah ka ka ba su nasara a ce inda suke zato da inda ba sa zato ubangiji Allah madaukakin sarki ya yafe mana kurakuran mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين